أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن
Allah ya bada lada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yau muna ranar hudu ga watan ramadan hijira 1447 daidai da ranar 21 ga watan biyu miladiya 2026 alkhairai da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da mu shi a abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu Amin.
muna jaddada gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na cigaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazi ihya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira wandode daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar Mm.
muna tafsirin tauba tun daga farkon surar Allah ya ba mu iko mun zo aya na 33 yau insha Allah za mu tashi aya na 34 zuwa abin da Allah ya so farkon aya na 34 a cikin suratul tauba shine fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhalladhina amanu inna kathiran minal ahwa يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم bayan ayoyin da muka karanta guda biyu kafin wannan ayar suna nuna mana ƙoƙari da yahudu da nasara suke yi don su ga sun toshe haske na alkur'ani don su ga sun kawo matsala a da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce suna wannan ƙoƙari amma Allah ba zai ba da nasara ba suna ƙoƙari su toshe hasken Allah amma Allah ya ƙi sai ya ɗaukaka addininsa sai ya ɗaukaka manzonsa da alkur'ani ga baki ɗaya don me Allah ya tabbatar mana da cewa shi Allah shine wanda ya aiko annabinsa da shari'a shine alkur'ani kuma da addini na gaskiya shine addinin musulunci don Allah ya ɗaukaka addini akan sauran addini a wani fassara dan Allah subhanahu wataala ya tsinkayar da annabinsa ilmomi na addini da suka gabata shi yasa za ka ga yahudawa in an zo ana magana addinin su sai manzo Allah ya rinka ba su labari ga su da littafi amma Allah ya ɗin kayar da manzo Allah abubuwa kowanne ma ya faru kuma hakan Allah ya ce zai faru ne ko da mushrikai ba sa son wannan to sai Allah ya ci gaba da bamu labari a wannan aya Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani ku sani cewa inna kathiran min al ahbar da yawa daga cikin malaman yahudawa war ruhban da masu bauta daga cikin nasara la ya'kuluna amwalan nasi bil batil suna cin dukiyar mutane da banna suna cin dukiya saɓanin shari'a wai sudduna an sabilillah kuma suna kange mutane daga tafarkin Allah wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda kuma sune wa'inda dan da Allah ya ce wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda zaka ga kamar an ɗauko jumla ne ko kuma magana ce istinafiya a'a da su ɗin da wasu wanda ba su amma musamman dai ayat tana magana a kansu da kuma waɗanda suke tattara dukiya na zinariya da azurfa su tara shi Allah ya ce wala yunfiquna ha fi sabilillah ba sa ciyar da wannan dukiyar nasu dan tafarkin addinin Allah Allah ya ce to waɗannan mutane fa bashirhum bi azabin alim kai musu bishara da azaba mai nadadi Allah madaukin sarki kai mana jagora duk da jiya mun yi tambaya menene alaka na wannan ayar da kuma karatun da muke yi inda kaga mun yi bayani akan halayen mushrikai da yadda ake mu'amalantarsu muka zo muka fara bayani akan halayen ahlul kitab yahudu da nasara da kuma yadda ake mu'amalantarsu to sai Allah subhanahu wataala nan ya maimaita mana kira wanda wannan shine kira na uku ka amanta a cikin wannan sura da sunan imani da muke surar Allah ya amfani da yayu hallazina amanu har so shida to wannan shine na uku daga cikin kiran da Allah ya mu masu imani ibn mas'ud Allah madaukin sarki ya kara masa yadda yake cewa idza sami'ta Allah fil qur'ani yaqulu ya ayyuhallazina amanu fa ar'iha sam'aka kai dai musulmi a cikin qur'ani duk inda kaji Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu to ka ara mata jinka duk hankalinka ka dawo da shi duk inda ka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu ka dawo da hankalinka anan yace fa imma khairun yu'maru bihi aw sharrun yunha anhu da kaji Allah ya kira masu imani ko dai ya zamanto ana umarnin su ne da alheri ko ana hana su ne kada su aikata sharri wannan ka'ida ne duk sada kaji an kira masu imani haka Abdullah bin Mas'ud ya faɗa ko dai kaji an ce ku yi kaza ko kuma a ce ku bar kaza ko wanne ne dai alheri ne Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa malamai suka ce annida'u bi wasfil iman yadullu ala ahmiyati ma ba'dahu min amrin aw nahy duk sanda kai ji an yi kira kuma wanda aka kira aka siffanta su da imani yana nuna ma abin da zai biyo ba yana da muhimmanci kai kokari ka ji ko menene kinan nan Allah ya fara da ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani to in sai kowa ya aro kunnan sai ji me ake son aga masu imani Allah ya samu dace kamar tambayar da muka yi ajiya alaƙar wannan aya da ayoyin da sun gabata fi ma mada أخبرنا الله تبارك وتعالى بأن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كأما تونا آية بيو لما كرنتا كو أكو كافو ونا من جاء الله يا جايا منا تيواسو يهود دا نصارى سرقي معلمانسو da masu ibada cikinsu a matsayin allola kuma mun yi bayani muka ce ba sa zuwa su yi musu sujada ba sa cewa su yi kaza ba sa hana su aiki da littafi amma inda matsalar take za su shar'anta musu wani abu su ce halas ne su yadda su haramta musu wani abu kuma su yadda kamar sun zama bayan su kenan to a wannan aya yubayyinu Allah fi hadhihi al-aya a wannan aya Allah yana son ya bayyana mana annal mutaakhirina kathirun minhum laysu ahlan nifika to waga aya tana son ta nuna muna su ko yahudawa da suka sauro na yanzu tun daga da hayo har duniya ta nade aya tana son ta nuna muna na yanzu ba a amince musu ba a amince mai bayhudi ba abo amincewa bane ba amince musu wala li akhadhi diyanati anhu kuma ba a karbo addini a wajen bayhudi to da kaga bayhudi ya zo yana kwatanta ma lamarin addini a'a ka kiyaye shi bai da amana ko kaɗai fadlan an ittihadihim arbaban min dunillah bale ma ka rike su allola su ba amma yadda ka amince musu to wanda baka amince ma ba kana ɗaukar shi Allah bale har ka zo kana neman wani abu a gurin su wanda ya shafi addini sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bamu labari cewa idan har ba a aminci da karki wani koma bayan Allah ba ba a aminci ka yadda da wani ya shar'anta ma wani abu ba annahu la yajuzu ittikhadhi rabban min dunillah walau kana nabiyyan kinan baya halasta ka rike wani ka bashi matsayi irin na Allah ko da annabi ne baya halasta matsayin annabi daban matsayin Allah daban shi yasa Allah a Qur'ani ya rarraba annabawa suna da daraja suna da matsayi amma Allah ya raba nasu matsayi da nashi wani guri Allah ya ce ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu alkitaba ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu alkitaba wal hukma wan nubuwwa ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون Allah yake cewa baya dacewa ga wani mutum ko waye shi da Allah subhanahu wataala zai bashi littahi ko wani hukunci ko wani annabta ya zo yana cewa mutane ku rike ni Allah kuma bayan Allah da ya samu sai dai annabi da duk mutumin kirki yana kira ne ya ce ku zo kuma bayan Allah masu bautar Allah subhanahu wataala kina an fahimci wannan Allah ya bambanta mana matsayin ɗan adam da shi shi kaɗai ne Allah shi yasa annabi Isa ma da Yahudawa suka rike shi a matsayin Allah eh nasara suka ce Allah su ne ranar kiyama Allah zai ce a anta qulta lin nasi takhiduni wa anta qulta lin nasi takhiduni wa ummi ilahayn min dunillah قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته
ranar alƙiyamu kun san daga cikin manya-manyan annabawa na Allah annabi isa yana ciki Allah zai ce da annabi isa shin mutanenka da suka riƙe ka a matsayin Allah kai ne kace su riƙe ka Allah da mahaifiyarka kuma bayana annabi isa ce Allah tsarki ya tabbata gare ka ban faɗi wata magana ba ni sai abin da kace in ce ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijinku kuma kai ne shaida akan wannan in na faɗa Allah ka sani kaga ya wanke kansa ko to sarkin sarakunan annabawa mai daraja cikin masu daraja wanda ya fi kowa shine manzo sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane kana nabi sallallahu alaihi wasallam harisan ala ta'kid hada ma'ana shi manzo Allah ya kowa kora wannan daga kansa karfafa cewa a riƙe Allah shi kadai wanda yake kowa yin haka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wasu mutane suka ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ma sha Allah wa shi'ta abinda Allah ya so kai kuma ka so faƙala manzala sai ce bal a'a kada ku sake faɗin haka ku ce ma sha Allah wahdahu ku ce abinda Allah ya so shi kaɗai ya ce da shi a ja'altani niddan lillah yanzu ni kana son ka mai da ni kishiya ga Allah kada ka sake wannan in dan bara yazo yana cewa ku bani dan Allah dan annabi ko ba haka bane ana faɗa wannan ko ba haka bane in ka zo ka ce mai a'a ba ka ciya dan Allah dan annabi sai ka ce a bani dan girman Allah dan kuma son da ake ma annabi Muhammadu wanda da kai wannan sai a ce ka haka na suke kaza kaza a'a wanda ya fara yin wannan hani shine manzo Allah ba a hada Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam dan inda ana yi da manzo ya ji an ce shi haka sai ya shiru dibafa ma sha Allah wa shi'ta abinda Allah ya so kuma kaso sai manzo Allah ce la bal taqul ma sha Allah wahdahu aj'altani lillahi niddan ni yanzu ka mai da ni kishi a gurin Allah ba a faɗa haka kinan baka cewa dan Allah dan annabi yanzu wani da ya ji haka sai a ce wancan makiya manzo ne a'a masoya manzo suke faɗin haka dan haka manzo Allah ya ce a faɗi matsayin shi daban matsayin Allah daban wani yazo ya ce man yuti Allah wa rasulahu faqad rashad duk wanda ya ma Allah da manzonsa biya ya shiriu wa man ya'sihi ma faqad gawa wanda ya saba musu ya tabe fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce da shi bisa khatibul qawmi anta tir da mai magana cikin mutane da ya zama kai ne Allah tir da wannan magana taka bari a gyara maka ulka ce man ya'si Allah wa rasulahu faqad man yuti Allah wa rasulahu faqad rashad duk wanda ya Allah da manzonsa biyayya ya shiryu wa man ya'si Allah wa rasulahu kula bai ce wa man ya'si hima ba sai ce wa rasul an bambanci Allah daban manzo daban faqad gawa wanda ya saba wa Allah kuma Allah ya talaban kenan ya saba wa manzo to ya tabi wannan sai an kula da kyau wani sai shiga ai kai baka son manzo a'a son annabi ne yasa ake yi ma mutane bayanin wannan kuma waye wannan wannan daga bakin manzon Allah ne manzon Allah matsayin shi daban Allah matsayin sa daban Allah subhanahu wataala ya mana jagora Allah yake cewa inna kathiran min al-ahbari war ruhban da yawa daga cikin ahbar mun yi bayani jam'u habrin ko hibrin ko ba haka bane ko kuma ar-ruhban jam'i ne na ar-rahib al-hibr malami wanda yake da ilimi a cikin addinin yahudanci arrahib irin fada-fada masu ibada a cikin addinin nasara idan ka je kasashen da akwai yahudawa da nasara da akwai kasashen za suna tare iglis iglis daban-daban ne za ga wagga iglis ta yahudawa ce wagga iglis ta nasara ce wa'in ga masu bin littafin attaura ne wa'in ga masu bin littafin injila ne to a iglis inda nasara suke akwai waɗanda su ko aure ba su yi ba su zuwa wurin bida daga nan sai nan ibada kawai suke ko aski ba su ita kuma ta yahudawa za a gansu su dama 'yan cuta ne za ka kowa babu sai ran lahadi kaga fasto yayi wanka yana a tattara kaza kaza a hada su ce in ka zama fasto kai abin nan da ka zama pastor ko me yake ce masa ka zama mai kuɗi ba kun ga tafsirin da za a yi ba duk da za a yi kowa da abin da zai zo da shi sai a dibe ka ce kai dala 20 duk za ka dama an aje a kes ba ka shigowa sai ka sa kai 100 za ka sa kai jaka kowa da abin da ya sani da ranar ta yi kai ka sa abin da za ka sa to yan ka kare wannan asusun na sai a ɗauko a ajiye mafasto a gehe sai ya zazzage ya sa aliyu ya yi gaba haka suke yi Allah ya mana jagora to kenan Allah ya ce inna ku kula da kyau Allah ya ta'akidi lalle kasiran min al-ahbar da yawa daga cikin malamai na Yahudawa wa ruhban da kuma masu ibada daga cikin Nasara la ya'kuluna amwalan suna cin dukiyar mutane ku kalli ayan nan da kyau wannan insafi ne na Allah duk yadda mutum yake kai ya zamanto barna shi kawai zaka faɗi kada ka rinka faɗin bakin halin mutum kadai duk dan adam da ka gani lahi biyu gare shi eh hali biyu gare shi yana da halin kwarai yana da halin mummuna in ka tashi zaka yi adalci kada ka faɗi mummunan halinsa kadai kuma kada ka kalle shi da mummunan halinsa kadai a'a ka kalli sadda yayi laifi nan to nan yana da alheri laisu sawa'a ka ba shi duk muna nan Allah ya wanda jagora game ɗabi'a ne in za ka yi mu'amala da mutum kowane ɗan adam tara ne yana iya ya fada kuskure yana iya fada daidai in za ka kalle shi kada ka kalli ɓangaren kuskuren shi gaba ɗaya ka rinka kallon shi da shi bai da kyau ba na ƙwarai bane kuma kada ka kalle shi da ɓangaren kirkin shi ka rinka ganin ai shi shi kirki na kawai yake bai daidai a'a duk ɗan adam yana zamewa yana kuma yin daidai sai kai adalci inda ya kuskure kai mai uzuri ɗan adam ne inda ya daidai ɗan adam ne dama haka ɗan adam yake Allah madaukakin sai ya jagora ina muka koyi wannan a cikin Qur'ani ku dibo abin da Allah ya ce da yawa daga cikin Yahudawa in kana neman lalatacin mutane haka manzo Allah ya siffanta da su shararar qaum lalatattun mutane su ne Yahudu da Nasara amma Allah ya ce akwai na kirki cikinsu ba duka suka lalace ba Allah bai bugu gaba ɗaya ba sai ce da yawa daga cikinsu kinan akwai na kirki daga cikinsu kamar su warqa bin Nawfal kamar su Abdullah bin Salam da sauransu an gane misali ko duka addini ya gaya mana su shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa min ahlil kitabi man in ta'amanu wa min ahlil kitabi man in ta'amanu bi qindarin yu'addihi ilayka wa minhum wa minhum man in ta'amanu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima ya nan ma shin abin muke son mu ciro su yahuda da ake ganin ba na kirki bane ko Allah ce wallahi daga cikin su akwai wanda in ka ɗauki dukiya mai yawa miliyoyin kuɗi ka bashi amana Allah ce wallahi zaka tarar da wannan amana ba zai ta ba a yanzu dai da kake ganin duniya ana yayata yahudawa lalatattu ne Allah ce har yanzu akwai daga cikin su waɗanda in ka amince mai da dukiya ko mai yawan ta zai adana ma ita cikin mu akwai waɗannan ko babu akwai ko wa minhum man in ta'amanu bi dinarin la yu'addi ilayk cikin yahudu akwai wanda kwandala ɗaya in ka bashi wallahi ya cinye sai da kuitar gima kai dai cikin mu akwai su ko babu su to jama'a haka ake yi kowane lokaci akwai na kirki akwai lalatacce shi dan adam haka yake ko yanzu a musulmai wani zaka ga musulmi ne mutumin kirki ne amma wallahi in dalaka ta shiga hannun shi sai da kai mai Allah ya sa ko ga yashi mishi Allah ga ya mana wani kuma duk yawan dukiya in ka bashi zaka tara dukiyarka wannan ɗabi'a ne na ɗan kada ka ɗauka cewa ina kallon wani mai imani ba mai imani ba ne a shewa ya cinye min kuɗi na a'a yana iya yiwa wani dalili ya biyo ya canye kuɗin Allah ya yi mana duka abubuwa haka suke faruwa in kana mu'amala da mutum dole sai mun ba juna uzuri ɗan adam dole na sai mun ba juna uzuri kula da kyau sai Allah yake cewa la ya'kuluna amwalan nasi daga cikin ɗabi'unsu suna cin dukiyoyin mutane an yi amfani da lamun na ya akolona wannan lamun lamun ibtida ce lamun ibtida larabci kasan muna da su kowace da nata matsayi amma wannan lamun ibtida ce Allah ya mana jagora shi sa malamai suka ce a nan ana kiranta da lamun muzahlaka لام المزحلقة الأصل فيها عند أكي استعمال اللام الابتدائي أعناني دخولها على الاسم cikin suna take shigowa ba cikin fi'ili ba lakin idza ji'a bi inna fa innaha tuzahlaq sai dai in aka zo da inna to sai a dauke ta daga nan sai a cire ta a shigar da ita cikin fi'ili kamar da ya zo nan da Allah subhanahu wa ta'ala la ya'kuluna ko ba haka bane ai in zaka yi takadirin larabcin shine la kathirun min al ahbari war ruhban amma da an ka sa inna sai an ka cire lamu an ka yi gaba da ita kun bai kamata a yada ta sai aka je aka dan farata da lamu kun fahimta sa la kathirun من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس lamun ta shigo ko ba ta shigo ba ta shigo to sai an ka ce inna a madadin lamun sai an ka sa inna inna kathiran min al ahbari war ruhban ya da ta zai sai an ka dan fara an ce la yaquluna amwalan nas kaku kaku manta fi'li mudari yana haduwa da lamun ko bai haduwa yana haduwa da lamun ko yana haduwa amma so da yawa idan fi'li mudari ya hadu da lamun me take komawa an tuna yakan zamo mu'akkadi ne idan ku akkada fi ɗan an akkada fi'il mudari da lamun to zai koma mabani ne sai wannan lamun ta zama lamul qasami to nan sai an ce la ya'kuluna kaga an zo da fi'il mudari abin nan tsirarar shi da dummash shi bai da canji ko dai to in haka ne lamun din nan mai aiki aikin mai ta zo ta anan za ce da ta lamul muzahalaka wannan yan larabci sun sani su da nake wannan magana suna gane ko ba ga wanne Allah ya muna jagora shine sai Allah subhanahu wataala yake cewa la ya'kuluna amwalan nas suna cin dukiyoyin mutane an kai amfani da lafazin al-akl ci dukiya ta mutum ka mamaye ta dole ne sai ka ci wani kana ya maƙa kuɗin shi ka sai gida da su wanda kana iya samun kudin shi ka dinka kaya kasa wanda kana iya samun kudin shi a jo gidan rawa kai kari duk ba cin kudi bane wani kuma kana iya samun kudin shi ka ci abinci to misa aka yi amfani da lafazin cin kudi anan maluma suka ce an yi amfani da wannan ne saboda shi cin kudi mafi yawanci yana farawa ne ga baki da yawa in dai kudi ne ana bauta ma baki da su ne tukuna kafin a yi wani abu da su ana wata baki ne kuma mafi yawanci in gaji an yi magana ci a ƙur'ani an yi istimalin lafazin al'akal za ka gaba abin ƙwarai ne ba ba ta ga wani guri allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi budunihim nara ce kun gani وسيصلون سعيرا wanda suke cin dukiyar maraya ta hanyar zalunci Allah ya ce suna ci ma kansu wuta ne ranar kiyama za su shiga wuta menene mahallin shari ci an ambaci al'akalu anan ta hanyar zargi wani guda Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا Allah ce kada ku hada ku ci dukiyoyin marayi ku hada da naku ku canye wannan babban zalunci ne kada ku yi wannan ka san wani za a bar mai marayi da dukiya sai shi ma- mamaye shi ta harkar shi kafin a waiga sun abin nan kuma ina gaya muku babu dukiya mai daɗin ce irin dukiyar maraya da kuɗi ba kai kan nema ba miliyan ne sun shiga hannu duk jima sai ta nuna ma bari in yi kaza in yi kaza kaza na haita kafin a riba ka shiga da layi kuɗin marayu suna da daɗi ko kuɗin ajiya ka kula da ke wanzu a baka ajiye kuɗi baka sana'a ka ga yadda suke da daɗin shi in ba za a ɗan lokaci kaɗan sai ka kashi gaba shi Allah ya kare mu shi yasa Allah ya bamu labari a nan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani inna kathiran min al ahbari war ruhban da yawa daga cikin malamai na yahudawa da kuma menene da kuma ma- masu ibada daga cikin nasara da yakuluna amwalan nas bil batil suna cin dukiyar mutane ta hanyar banna wa yasudduna an sabilillah suna kare mutane ga tafarkin Allah ma'ana suna kare mutane da shiga addinin Allah shi kare mutane daga shiga addinin Allah yana da surori da yawa lahu surun yana da surori da yawa minha daga cikin abin da ke nuna ka kare wasu daga shiga addini taswiru ma laysa bidinin ala annahu din ka ɗauko abu ba addini bane ka sa masa riga addini dan wasu su bi wannan abu to wa'annan ka hana su shiga addinin musulunci kenan a yanzu akwai malamai da yawa waɗanda Allah ya ba su mabiya Allah ya ba su masoya kun san so ɗabi'a ne wani kana son shi kuma ka amince mu in yi magana ba bincike akwai waɗannan malamai da dama to wani sai shi amfani da damar da gare shi cewa waɗanda mabiyan shi ne sai ya zo ya ce musu ku yi kaza ya suranta wannan abin a matsayin addini ne su yi ta yi kaga ga addini ya kange su yi addini na gaskiya wannan nau'i ne na kange mutane daga shiga addini daga cikin nau'in kange mutane daga shiga addini hana su shiga musulunci a yanzu akwai kirecin da yawa wanda za ka yi magana da shi sai ce ma ina son in shiga addini amma ina tsoron babana ko ina tsoron babana ko ina tsoron mutane yana hora ko bai hora wani kuma ya ga yana tsoron mai gidansa kadar in shiga ɗan jaran da aka bani a ƙwace shi ma nau'i ne na kange mutane da shiga addini ko ma menene duk hanyar da zaka karkatar da mutane daga addini na gaskiya ka guje ta dan zaka siffantu da siffa na yahudawa Allah subhanahu wataala ya mana jagora sai Allah ya ci gaba mu labari Allah ya ce wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa innan da suke tara azurfa da zinariya ma'ana kamar na ana so a nuna mana wani laifi nasu jarimatun ukhra daga cikin laifin da suke yi suna tara dukiya azurfa da zinariya ba sa bayar da haƙƙinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagora suwa ta faro ne daga su dai malaman yahudawan da wa'innan fada-fada masu zama coci daga cikin ɗabi'unsu suna tara dukiyoyin mutane in sun ka tara su ce za a yi aikin addini da su sai su ajiye makansu kuma ba su ci ba ba su ba wani ba kan da ana samun su a da a yanzu ma ana samun su gobe ma ana samun su in kana son ka samu wannan tarihi ka je ka karanta tarihin salmanul farisi ina ganin a nan muna zaune mun taɓa kawo tarihin salmanul farisi inda shi ai yaudarar shi aka yi aka sai da shi a matsayin bawa kuma me shi ya bibi tarihi sai ya ga cewa gaskiya yake son ya bi duk inda ya ji akwai mutumin gaskiya sai ya kokari ya kai zuwa ga wannan mutum amma wata rana wanda yake karkashinsa da ya kwatanta mai za a samu annabin karshe a waje kaza a waje kaza a waje kaza yana da alama kaza da alama kaza sai nike garinsa zai tafi a hanyar tahiyarsa waɗanda aka hada da shi sai suka je gehe suka yi shawara suka ce ai bawa ne sai suka sai da shi nan da ya shiga tawuliliya to shi ya zamna a wajen manya-manyan malamai yahudawa da nasara shi ne yake ba da labari ya ce daga cikin ɗabi'a waɗannan mutane su amso dukiyar mutane da suna addini su kuma aje ba su ci ba su ba wani ba wata rana wani daga cikin malamin yahudawa ya mutu an zo za a turbuɗe shi shi shi salman al-farisi yake ba su labari ya ce ku je ku bincike shi yana muku da awon malanta amma ga abin da yake in an ka zo ya ga mutane kun san ba yanzu ba inda ko yanzu akwai malaman da suna da wannan alfarma amma a da a gari in malam ya ce kai alhaji kawo kaza kai alhaji kawo kaza wallahi malaman da na kirki ne amincewa ake a basuwa haka ne ko ba haka bane yanzu ne da yake akwai yan ciwa-ciwa da yawa daga cikin malamai da gazo kafa da aka aka sai shi tuna ya bawa ne ya canye ya bawa ne ya canye kai kuma in kace aka sai ce ma yana zuwa baka ƙara ganin shi kenan ka mutane su suke ba su jiwa ko ba haka bane to Allah ya muna jagora to shine sai ce ku je ku binciken da yake ajiya sai da aka samu tulu tulu bakwai cike da zinariya da azurfa ya tattale lala tulu guda in yana cike da zinariya nan dubbai mun jari ba ina ba sai da zinariya tana kai nawa yanzu kilo guda tulu ko bai bai ai kaga yana kilo goma ko nan da ya tulu guda na zinariya ina ganin insha Allah yana mana jari in kuma akwai mai ita ya kawo mu gwada a gani Allah Allah ya mana jabar da yawa ne to kudi ba tulu bakwai na zinariya shi kadai ya taushi kuma da suna a taimaka ma mutane ne ya danna wannan tun kana dai karanta tarihin yahudu da nasara za a gane wa'annan malaman nasu suna tara dukiya su danne ba su taimaka ko a yanzu akwai malumman da dama da sunan addini sun tara dukiya ba ta misaltuwa ba su ci ba ba su bayar ba sun danne kuma da sunan a taimaka ma mabiya ne an cinye wannan dukiya ana kwashe lafiya daga muna jima malamai tsoro kada ku kuskura da suna addini ku amshi dukiya gurin mutane ku arzata kanku da wannan dukiya wala muna ji muku tsoron tambayar da Allah zai muku ran tashi alƙiyama shi sa da sai ga mutum yayi kokari ya dan tara nashi ɗan jama'a an ka samu wani kaso sai a duba a ce to kai wani amshi wannan wani amshi wannan abin nan ka yi ƙarfin shi ka taimaka ma wani a'a sai ka tara ka tara ka tara ka tara matsala ne Allah kare mu to shi Allah subhanahu wataala ya ce duk wanda suke yin wannan tara dukiya ba sa fitar da haƙƙinta shine Allah ce yakni zuna abin da aka ce ma alkanzu huwa dhammu wal jama' shine ka tara abu wuri guda ka game shi wuri guda minhu taqulu al ard naqatun muktaniza da shine laraba ga cewa naqatun muktaniza ma'ana taguwa wadda take da ciki tana da wani abu ciki amma wa yutlaqul kanz ana amfani da kanzi so da yawa alal malil maknuz akan dukiyar da an ka tara shi wuri guda sawa'un ala zahiril ard aw fi batinha wannan dukiya a wajen ƙasa aka tara ta ko cikin ƙasa in rami kai kasa ka ɓoye in asusu kai a waje ka aje in dai ka tara ta baka ba da haƙƙin Allah a cikin ta to sunan shi kanji to ranar kiyama wannan matsala ne ke sa Allah ce wala yunfiqunaha fi sabilillah ba sa ciyar da wannan dukiya don ɗaukaka addinin Allah Allah ya mula jagora ka kula me ya kawo magana ciyarwa a cikin wannan aya surar za ka kalla inda tun farkon surar tana nuni akwai buƙatar ciyarwa a lokacin da ake son a ciyar inda surar ta sauka ne farkon ta bayani akan gazo ta tabuka gazo ta tabuka kuma kaga ai waqtul usra ne lokaci ne na kunci lokaci ne da ake bukata a ciyar dan Allah akwai waɗanda ya kamata su ciyar da dukiya a wannan lokaci suka ki to sadda ake da bukatar ciyar da dukiya dan Allah ka ki ka ciyar to ta zame maka matsala ta zame maka matsala shi yasa Allah ya ce wala yunfiquna fi sabilillah ba sa ciyar da wannan dukiya dan Allah nan ma sai mun saka tambaya Allah rama kalli larabcin nan Allah yake cewa walladina yaknizuna sai Allah ce menene azhaba nawa kenan daya wal fidda nawa kenan biyu sai Allah subhanahu wata ce wala yunfiqunaha a larabci kamata ya ce wala yunfiqunahuma za a ce ko wala yunfiqunaha damiri musanna ya kamata ya zama ko damiri na mufradi musanna to ya aka kuma aka ce wala yunfiquna ba ce wala yunfiquna wa fi sabilillah aina ma bai kamata ka karanta ka wace dole sai ka diba ka gani Allah Allah ya ce afala yatadabbaruna alqur'ana ko ba ga bane Allah ran mun kai tadabburi nan me ya kamata mu tsinta a wurin ai ba nan na ɗaya ba a wani guri Allah ya ce wasta'inu bis sabr واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا بالصبر كنا يمتي مكودة حقولي والصلاة دكم سلا سي الله سبحانه وتعالى يكيشا وإنها باتي وإنهما با an kare da damiri na guda daya wani guri Allah ya ce wa man yaksib khati'atan wa man yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'a Allah ya ce wa man yaksib khati'atan wanda ya wani kuskure aw ithman ko kuma wani laifi thumma yarmi bihi ba a ce bihi ma ba shi ma ai akwai abin dubawa daidai yake da faɗin Allah madaukin sarki wa Allah wa rasuluhu wala وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون wala tawallau anhu ba ce anhuma ba ai suna da yawa a qur'ani wallahu wa rasuluhu ahaq an والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كنتم مؤمنين wallahu wa rasuluhu ahaq an yurduhu ba ce yurduhuma ba menene salon da yake cikin wannan استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم Allah ya baka lada suna nan da yawa har yanzu dai ina so in tashi yan larabci daga kwana ne ko ba haka bane mu ba fannin mu bane amma mukan haskaka saboda kai da ka karanci arabiya ka ƙara bincike ka gane cewa yaren larabci duk inda aka yi wata in jumla ba haka kawai ake wata ata ba akwai abin da ya kamata ka tsinta kai ma ka karu da shi shi yasa malum masu ka ce al'arbu idan adafati ashai bilwawi أو ثم أو حرف أو فإنها تأتي بالضمير المفرد في الغالب تسد لا رباوة سكي أدف أو بيو دواو كوكما ثم كوكما أو kun san huruful adaf suna da yawa ko akwai au akwai wawun akwai summa akwai fa'un akwai kaza akwai kaza akwai kaza amma mu ciro wa'in ga guda uku in laraba suka yi adafin kalma da kalma suka yi istikhdamin harafin wawan ko harafin au ko kuma suka yi istikhdamin harafin thumma suna zuwa da cikon jumla ne da mufradi fil galib suna iya wani lokaci su zo da musanna to irin wannan usulubi shine aka yi amfani da shi anan kenan sai mu ce huna usulubin min asalibil arab wani usulubi ne daga cikin usulubi na larabawa shi wanda ya karanci larabci ya gane larabcin yayi an yi ma larabawa larabci yadda suke yi shi yasa Allah yake cewa wala yunfiquna ha ba sa ciyar da wannan dukiya yadda Allah subhanahu wataala ya magana kula da kyau yunfiquna ha aslul kalma huruful asliya da menene da menene a ciki nafaqa ko ba haka bane yunfik almunfik kenan harfa na asali guda uku za ka ɗauka nunun fa'un kafin jama'a kowa ya gansu duk inda ka ga kalma ta kumshi nunun da fa'un da kafin ta dullu alal khuruji aw al-ikhraj tana nuni akan fita ko fitarwa kenan al-infaq ciyarwa ma'anarsa da Hausa shine fitarwa lokacin aka ce wani ya ciyar ma'ana ya fitar ya fitar ya fitar ya fitar dan ne an ka samu munafiq alladhi yadkhulu al-islam min babin wa yakhruju min bab anan ne an ka samu annafaqa ma'ana ramin juhrul yarbu'a kuregi kun san akwai dan kwaron da zai yin rami nan sai shi kofa can gehi sai shi karkare sai shi bar labu-labu da ya ji an sa hayaki nan sai shi kucce na sheta ko ba haka ba ne ya shi nafaqa to kina al-infaqu bi ma'ana al-khuruj Allah ya bamu abinda zamu ciyar Allah Qur'ani mai girma ya nuna mana falalan ciyarwa jama'a in Allah ya baka ka ciyar ka ba wa'anda kake karfi ka ba su dan Allah kada ka ba su dan gobe su baka kada ka ba su dan gobe ka ce ai ni nibba wani kaza ka yi mutum ka gode ma Allah in Allah ya so sai shi hika ko ba haka bane eh wannan kuma duk sadda kake ganin dan na hewa ne na na bashi ka gode ma Allah alheri na abokanin ka nawa kun ka taso kai da su kai ke da shi kake ba su ba su suke baka ba waye wannan tsari Allah ne su din suna son su yi ba su yi ba kuma ku ji jama'a daga cikin abin da Qur'ani ya gaya mana Allah ya baka kaga da ya kyautata maka ko to in ka sifantu da bayarwa kuma ka sifanta da siffofi na yan aljanna siffofi na mu'mini sune ɗabi'arsu yana daga cikin siffofi na aljanna alladhina Allah ya ce alladhina yunfiquna fis sarra'i wad darra الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين Allah ya ce su masu imani wa'annan da ke ciyarwa suna ciyarwa cikin daɗin rai mutum ya bata ma da rai yayi ma abin da baka so amma dan Allah ya ba sai ka bashi dan Allah wadarra cikin farin ciki kana bashi cikin ɓace rai kuma ma ana cikin tsanani ka ɗauka ka bashi Allah ya ce daga cikin siffar su wal khazimin al ghaiza masu kame hushin su wani ya bata ma rai an zo an yi lissafi kaza da yi bai kyauta ba kaza da yi bai kyauta ba kaza da yi bai kyauta ba sai ka ce to lalle abin da bai kyauta ba amma na yi mishi wal afina anin nas Allah ya ce masu yafi wa mutane Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa ka ba mutum cikin ya bata ma da kyautatawa ne mutum shi ma lahi ka yahe masa kyautatawa ne mutum shi duk yawan na abubuwa ɗabi'u ne na menene na yan aljanna dalawa ya bai sun shiga aljanna Allah ka ba mu aljanna shi yasa Allah a cikin suratul baqara yake cewa alladhina yu'minuna bil ghaibi الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Allah ce daga cikin ɗabi'un 'yan aljanna suna yin imani da gaibi abinda yake a ɓoye suna tsayar da sallah suna ba da zakar dukiyarsu Allah ce abin nan da mun ka ba su suna bayarwa fi sabilillah suna ciyarwa don Allah مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم nan duka cikin romo ne riba misalin masu ciyar da dukiyoyinsu don Allah kawai misalin mutum ne da ya ɗauki ƙwarar gero guda ɗaya ya je ya shuka ta fito ta bayar da zangarku guda bakwai zangarku bakwai kowace cikinta akwai ɗan gero ɗari wannan kamar ƙarancin ƙarancin misali ne shi yasa Allah ce Allah yana lillinkawa ga wanda ya so zaka ba da guda a linka shi har babu iyaka daga ɗari bakwai har so miliyan bakwai har miliyan dubu bakwai har babu iyaka ta zo nake buga wani misali kuɗi ne yake da su ana son shi wani abu da su da an yi sun ƙare shi ne wanda yake son shi wanda ce ne cewa na zo in baka misali an yi ruwan shuka a rumbunka marba guda kaɗai ta sauro ta hatsi an gada marba kwano ƙarami kun san nan akwai hausa tare da mu akwai sauran eh ka ace na ce ko ba haka bane in kace dai kai kace ba ni na ce ba to Allah ya jagora to yanzu da aka yi ruwa ana ta shubuka ka dauko dan tafin ka ba ai daka gidanka ba ga gonarka ta jika dan Allah bulkule su zaka yi ka shanye ko shuka su zaka yi kun an gane idan me zaka shuka saboda an san in an yi hankuri zari a ini da yanwa amma a gobe kuma abinda za a samu sai an ba wani ko ba haka bane misalin sadaka kenan za ka waye gari gari abinda gari ka kenan a yanzu duniya kana iya ka more shi sai kuma sai ka dubi in na sashi nan dan Allah abinda zai bani gobe ya yi amfanin da zai min yau to bari in hankura in bada yau dan gobe in cinta الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون to Allah ya saka da alheri wannan aya mun bi ka bashi a ce muna ita muna zuwa mu dauke ta dan kan mu gangare mu hita daga wajen da muke ko ba haka bane muna bayani ne cikin wannan ayar da Allah ya ce ayu halladina amanu ya kuma su imani inna katiran min al ahbari da yawa daga cikin malaman yahudawa war ruhban da kuma masu ibada daga cikin nasara la ya'kuluna amwalan nas bil batil suna cin dukiyoyin mutane ta hanyar barna ma'ana ta hanyar ta saba ma shari'a wa yasudduna an sabilillah suna kange mutane daga shiga addinin Allah walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa inda suke tara su taskanci zinariya da azurfa wala yunfiqunaha fi sabilillah ba sa ciyar da wannan dukiya dan Allah ko ba haka bane ai mun kawo nan ko mun kawo nan inda muna bayani akan fadlul infaq falala na ciyarwa to yanzu za mu bayani akan shurutul infaq sharadi na ciyarwa wani irin ciyarwa ne wani irin dokoki ne zaka kiyaye abinda ka ciyar da Allah ya amfane ka na daya an takuna fi wujuhin mashru'a ya zama ka ciyar ta hanyoyin da suka dace an zo an zo ana gina gidan mata sai ka taimaka da miliyan biyu ko uku kace gashi na a ci gaba da ginawa ba taimako kai ba amma Allah ya ce da dukiya anan ba ba da amsa ba ana gina masallaci sai kace ga miliyan biyu a sanan yayi ko bai ba to kenan duk wanda zai bayar da dukiyar shi a matsayin taimako ya duba ya ga wanga abu da zai taimaka da shi Allah ya yarda da shi ko Allah bai yarda da shi ba in ka sa dukiyarka a abin da Allah bai yarda da shi ba Allah bai baka lada sa'annan wuri na biyu ko ba haka bane ya zamanto kana neman yadda Allah ne ba dan aibe ka ba an kada ganga ka sha shadda ka yi wanka sai an ka tarbuka ga dan wane nan jikan wane magajin wane kakkalla nan kai ake kallo kakkalla nan kai ake kallo sai ka dauko da me kana yi haka ina cewa ka ji lokaci yaro mai lokaci su wa'annan ka taimake su ko baka taimake su ba amma da Allah dan waka taimake su eh ran shedan ko ba ga wani eh babu lada yanzu sai an kiyaye su irin wa'annan in sun zo suna ma kiɗi hannu za ka jamƙe ka ɗauko wata yar dala ɗari ka jamƙe hannu sai ka ce babban za a yi ma kyauta amma a daina kiɗan sai ka ja shi gai ce riƙe wannan sa aljihu ko ta ka rage asara da kuma haka bane dan kusa akwai wani tsaba ustazanci irin waɗanda ma sai ga bai iya ba su komi ko ba haka bane ba mu ce ka ba su amma akwai abin da yake maslaha ko dan wata maslaha sai kai wani abu dan wani abu an gane ko mu yanzu da an zo aure mu sai mu ce a'a ina mai gida a ce ga shi ce to ko bar kiɗan mana shi shi zo sai mu zaro ta ashirin sai mu limfe ce sa aljihu sai ana wilaya ko ba ka bane wa ya san nawa ka bashi sai dai a tai Allah ya kare mu to amma ku rinka kalla wajen ciyarwa fa wata sadaka ta hai wata lada annabi mu ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa dinarun anfaqtahu an fakta bihi raqaba gina da ka ciyar da bawa an ka yanta wani bawa akwai lada wa dinarun an faktahu ala miskinin da dinarin da ka ba miskini almajiri ya zo ya ce ma wani taimaka min ka ɗauka ka bashi shi ma ka ɗauki dinari ɗaya ka bashi wa dinarun an faktahu fi sabilillah wanga kuma dinari ka ba da shi ne dan addinin Allah wuri nawa kenan wuri uku wa dinarun an faktahu ala ahlik da dinarin da ka ɗauka ka ciyar da iyalanka dinari nawa ka raba manzo Allah ya ce a'azamuhum a'azamuhum daraja ko ajra inda Allah alladhi anfaqtahu ala ahlik dinarin da duk yayi lada wanda ka ci da iyalanka da shi ya kowanne lada da haka kawaye gari jika biyar gari ka kuma za ta ishi ce honon gidanka ga sauranan sun zagaye suna alhaji wallahi lalura ta kawo duk ba su hankuri wallahi ka ci da iyalanka su kwashi don ko ka ba su iyalinka ba su ya halada in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wajen fi sabilillah ma ya kamata a koya maka ka san wacce ta hilala kana iya zuwa ni da dina da ke da dina da duk mu yi sadakan yi kalada ta bar yayanka da yunwa matanka da yunwa ka zo cikin gari ka bayar na ce ai wannan akwai kyauta gare shi kuma gidanka ba a koshi ba waccan lada ba ta kai wa ka ba kuma kullum abu nake son gaya muna kan mu dauka kawai bauta mu matan mu muke ibada muke matan ka kasa su cikin condition ƴaƴan ka kasa su cikin condition wannan ibada ce duk abin da ka ciyar da su lada ce na gida da mace ta ce ka kasa ciki wallahi kin ciki damuwa ka wai aje ta to ba kai ka aje ta ba in ka bata dan wa ka bayar ka bata dan Allah ba dan tana mace ba a ka bata dan Allah ya ce a bata Allah subhanahu wataala ya yi mana jagora sharadi na uku daga cikin sharaɗin sadaka wadda za ta zama ta Allah shi ne Allah tutbi'u tilka nafaka bil manni wal ada kada ka bi wannan sadaka da kai da gori da cutarwa ka taba yi wa mutum alheri sai ka zo ka ce ka wai wani kaza fa nake mai na fa taɓa yi mishi kaza har kaza nake mishi da kai dan wa kai ba ku bani amsa ba dan Allah to duk da kacce dan yayi ma ba daidai ba dan ya bata ma da kacce ai yanzu ma kaza da kaza na dina to wancan dukkan rusa su ba ka da lada Allah ya faɗi haka Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqat يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ya والأذى sama dai an taya gaba ma akwai wasu bayanai Allah ya ce ya ku masu imani kada ku lalata kyautar da kuka yi ma wasu ta hanyar gora musu ko ku haɗu magana da za su cutar da su wani kaya mai alheri sadda kai mai wasu ma ba su sani ba amma yanzu inda kun ka samu sabani sai ka bayyana musu ai da ka ma yi mishi kaza to ka bata wannan inda da da kai ai ba cewa ya dole kai mishi ba kaya ne dan Allah to ka bar wannan abin tsakaninka da Allah to kun ga sharuɗa guda uku ya zama kayi dan Allah kuma bayan kayi kada ka zo ka ce aini ni kaza sa'annan kuma na uku kada ka saka dukiyarka ta hanyar da ba Allah ya ce a sanya ba ya yi wannan abin nan shi yasa manzo Allah ya ce salasatun haramun harrama Allah alaihim aljanna mutane uku Allah ya haramta musu aljanna almuskir mashayi wanda zai sha kayan maye su ta cikin hayacin shi yana zub da mutuncin shi mutum na biyu almannan mai gori kayan ma mutum abu ka zo kana ce ai ni ne mai kaza sa'an nan na mai kaza da na mai kaza wannan Allah kaɗai ke yi shi ya mun nuna alaika an يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين ku kula da kyau duniya Allah ɗaya zai hito ce na yi ma kaza na baka lahiya ni na ni baka lahiya alam ya jirka dalan al'aisa misali a rama kan mu zama ba abin nan misali da nake so in nuna wa mutane ka gora wata ni'ima da kai ma wani wannan ba aikin ka bane aikin Allah ne Allah ne zai ce ni ne yi muku kaza wai suka ce manzo Allah ai mun musulunta kaza ce ha ba ni za ku gora ma kun yi min kaza ai Allah ne zai muku gori dan shi ya muku kaza ya muku kaza ya muku kaza ya muku kaza za ka rike wannan wannan sifa ce ta Allah kada wani abu ya hada ka da dan uwanka dan kai masa alheri ka rinka ce ai kai kai min kaza wannan duk aje su wannan ajiya ce kai mu kanka ranar lahira Allah zai biya ka dan dan Allah kai Allah ka biya mu ka samu dace ku kula da kyau kamar abin da ne mana ishara akwai lokaci to jama'a kun gani suran nan ba mu kai karshen ta ba aya ko to ba mu da akwai gobe ko ba haka bane kada mu rike mutane gobe Allah ya kai mu da rai abin da ya rage mana wa bashirhum bi azabin alim sai mu shiga sabuwar aya abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk